aljanna sai annabi yace suna da sauki amma masu yin su kuma kaɗan ne Allah ka sa mu cikin kaɗan din kila sahabbai suka ce wa mahuma ya rasulullah waɗanne halayya ne kenan guda biyun nan kala sai manzon Allah yace yukabbiru ahadukum fi duburi kulli salatin ashiran kowane ɗayan ku a ƙarshen kowace sallah yayi kabbara sau goma wa yahmadu ashiran yayi tahmidi sau goma wa yusabbihu ashiran yayi tasbihi sau goma da annabi yace in mutum yayi azhar la'asar magariba isha'i asubahi kaga sallah biyar kenan goma goma a kowace sallah mutum ya yi talatin ko hamdala uku kabbara uku tasbihi uku abin nan hamdala goma kabbara goma tasbihi goma kaga guda uku aka samu salloli guda biyar sai manzon Allah yake fa zalika khamsuna wa mi'atun ala lisani in mutum ya hada salloli guda biyar kaga da harshensa ya furta kalmomi guda ɗari da hamsin kenan sai annabi ya ce wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizani amma a ranar tashin kiyama lada dubu da ɗari biyar za a ɗora masa aikin da ya yi ne guda kuro lada dubu da ɗari biyar za a ɗora a kan sikeninsa aikin rana guda sai annabi ya ce wai za a wa ila firashihi idan mutum ya koma shimfiɗarsa zai kwanta da daddare sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu mutum ya yi tasbihin Allah ya yi hamdala ga Allah ya yi kabbara ga Allah sau talatin da uku uku ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sai manzo Allah ya ce fa tilka mi'atun ala lisani kaga yayi ya furta kalmomi guda ɗari kenan da harshen sa sai annabi ya ce wa alfun fil mizani amma a ranar tashi kiyama za a ba shi lada dubu ne a dora kan sikelin aikin shi to shi kenan a yini ka samu lada dubu da ɗari biyar da ka zo za ka kwanta kuma ka samu lada dubu ɗaya ka ga an samu lada dubu biyu da ɗari biyar ko sai annabi ya tambayi sahabbai yace musu fa ayyukum ya'malu fil yawmi wal laylati alfayn wa khamsami'ati sayyi'a waye a cikin ku tsakanin yini da dare yake saba ma Allah sau dubu biyu da ɗari biyar waye shi kun ga kenan a ce wannan abin da kai kadai a ranar tashin kiyama suna rinjayar zunubin da ka aikata a yini guda shine sai sahabbai suka yi mamaki suka ce to to kai fala yusihi ya za a yi mutum ya kasa kiyaye wannan a ce wai don bayan sallan farilla subhanallahi sau goma alhamdulillahi sau goma allahu akbar sau goma shike na lokacin da ka zo kwanciya kuma ka yi subhanallah alhamdulillah allahu akbar din nan talatin da uku uku ka cika da la ilaha illallah da la sharika la lahu mulku lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya zama cikon dari ka kwanta wannan wata wahala ne da ita ya za a yi mutum ya kasa kulawa da wannan sai annabi ya ce ya ati ahadakum shaytan fi salatihi da zaran kun tsaya sallah shaytan yana zuwa kana tsayawa sallah shaytan zai zo fa yuzakkiruhu hajata kaza wa kaza kafin ka fara sallan bai sa ma tunani ba sai da ka fara sai fara tunatar da kai ai ka manta kaza ka manta kaza ka manta kaza fala yadhkuruhu don haka Allah Allah kake yi ayi sallama ka tashi ka tafi don haka ma ana sallaman ba za ka yi zikirin ba sai ka tashi ka tafi sai annabi ya ce wa amma idza awa ila firashihi amma idan mutum ya koma shimfidar sa ya kwanta ba a wannan zikiri sai mutum ya kwanta a shimfidar sa don annabi ya ce idza awa ila firashihi lokacin da mutum ya koma kan shimfidar sa fa ya'tihi sai shaydan ya zo wa yunawwimahu manzon Allah yake sai shaytan ya tashi ya kama bacci ba tare da yayi wannan zikirin ba to don haka nan mun samu lafuzza da dama kaga a wannan hadisi an nuna mana sau goma goma kawai mutum zai yi bayan sallar farilla subhanallah sau goma a wancan hadisi kuma aka ce subhanallah sau goma sha ɗaya a wancan hadisi kuma aka ce subhanallah sau talatin da ɗaya to duk wanda mutum ya ɗauka da ma wancan da aka ce sau ashirin da biyar ko ka yi sau goma goma ko ka yi sau sha ɗaya ko ka yi sau ashirin da biyar biyar ko ka yi sau talatin da uku uku duk wanda mutum ya ɗauka muna fatan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda malamai da dama suka yi bayani ka duba fathul bari da zadul ma'ad hatta ma littafin na alwajiz wanda ake yawan samun sa a kasan nan nau'in zikiri na takwas da ya kamata mutum ya kiyaye bayan ya yi sallama hadisin ya taho cikin as-sahiha hadisi na 2603 wani mutum daga cikin musulman madina sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi manzon Allah ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi duburi salat na ji manzon Allah yana faɗa a bayan sallah a bayan sallah na ji annabi na cewa Allahumma gufirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur Allahumma gufirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur Allahumma gufirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur an ce da za ka yi sau ɗari to da ka kyauta bayan sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar farilla in an ce fi duburi salati a bayan an gama sallama akwai addu'o'i da manzon Allah kan yi cikin sallah kafin a yi sallama wannan Allahumma ghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ana yin sa ne bayan an yi sallama kuma da mutum zai yi guda ɗari kafin ya tashi kai da ya kyauta amma in kai ɗaya babu laifi domin ya taho da riwayoyi kashi-kashi Allah yi mana dace nau'in zikiri na tara hadisin yana fahihul jami'a hadisi na 2266 abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yarda mai masaukin manzon Allah domin lokacin da annabi ya hijira ya bar maka ya dawo madina gidan abu ayyub ya fara zama abu ayyub al-ansari yake ba da labari yace ma sallaitu khalfa nabiyikum ban taɓa sallah a bayan annabinku ba illa sami'tuhu yaqul hina yansarifu face na ji yana faɗa lokacin da ya juyo ban taɓa sallah a bayan annabinku ba face na ji yana faɗa lokacin da ya juyo yana cewa Allahumma ghafir li zunubi wa khataaya kullaha اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت ina maimaitawa domin na san akwai masu bin malami da warka kada wani ya fara duk wanda ke son ya kiyaye wata addu'a ko wani nau'in zikiri da na faɗa ya nemi kaset man rubuta mu kowa wannan hadisi yanda abu ayyuba ya ruwaito haka nan abu umama salbahili ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka nan ana son musulmi ya gabatar da shi kafin ya tashi bayan ya yi sallama daga sallarsa to sai nau'i na goma nau'i na goma hadisi yana cikin as-sahiha hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da hudu hadisin aisha allah shi kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ara kama ta jilisu majalisan na gaba ka zaunawa wani wajen zama wala ta tulo ƙur'anan kuma ba ka karanta ƙur'ani wala ta salli salatan kuma ba ka sallar wata sallah illa khatanta bi ha'ula'il kalimati face ka cika wannan zama naka da waɗannan kalmomi qala sai annabi yace na man qala khairan wanda ya zauna wani wajen zama ya kasance kalmomin da suka fita bakinsa kalmomi ne na alheri khutima lahu tabi'un ala zalika alkhair sai a buga masa hatimi da waɗannan lafuzza da ya faɗa waɗannan kalmomi wa man qala sharran kunna lahu kafara idan kuwa mutum ya kasance wannan zama da yayi ya faɗi wata kalma ta sharri ko ta kuskure wanda akwai laifi kanta to idan ya cika wannan zama da waɗannan kalmomin kalmomin suna zama masa kafara na abin da ya wakana a wannan zaman ku ji aisha ta ce ban taɓa gani ban taba gani ka zauna wani wajen zama ko ka karanta qur'ani ba ko ka yi sallah ko da sallah in ji aisha in annabi ya yi sallah ya gama ba zai tashi ba sai ya yi wannan nau'in zikiri sai annabi ya ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka wa bihamdika لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wata riwaya ta Jubairu bin Mutwayin tana cikin as-sahiha hadisi na 81 ka duba sahihul jami'i hadisi na 6430 wannan riwaya kuma annabi yake subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشيك bayan ka gama zamanka ka gama zikiri kafin ka tashi ana son ka yi wannan domin ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ake kira kafaratul majlis alwala ana son musulmi ya yi shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wanda hadisi yana cikin sahih sunan abi daud waɗannan su ne abubuwa guda goma in ka kokarta ka ƙara sun zama sha ɗaya babu laifi wanne ne na goma sha ɗaya حديث ينا تكن الصحيحة حديث نتبئن هدو حديث أبو سعيد الخدري ده أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم باب متانن da za su zauna wani wajen zama har su tashi ba su yi zikirin Allah a ciki ba kuma ba su yi salati ga annabi Muhammad ba illa kana alaihim kiratan face a kiyama wannan zaman da suka yi sai sun yi nadaman shi duk inda dan adam ya zauna har ya tashi bai yi zikirin Allah ba bai yi salati ga manzon Allah ba to a kiyama sai yayi nadama annabi yace fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum in Allah ya yi nufi ya musu azaba in kuma ya yi nufi ya yafe musu Allah ka gafarta mana domin haka bai kamata mutum ya gama zamansa na zikiri ya tashi ba tare da ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne cikon na sha ɗaya amma ba sharaɗi ba ne waɗancan guda goma da muka kirga babu ko shakka ana son musulmi ya gabatar da su bayan ya yi sallama daga sallarsa da zai yi salati ga manzon Allah kafin ya tashi to da babu laifi da ya kyauta akwai wasu faɗa kafuwa da zan yi kafin in dakata na farko waɗannan nau'ukan zikiri da muka yi bayanin su kowace sallah ake yi in dai sallah ta farilla ce a zuhur al'asur al-maghrib al-isha as-subhu salloli guda biyar dinnan hatta ma sallar juma'a duk wata sallah da take ta farilla ana son musulmi ya gabatar da abubuwa guda goma din nan ko kuma goma sha ɗaya kafin ya tashi amma kada ku manta salloli guda uku suna da wani nau'i na zikiri kuma na musamman wanda ba a kan shi muke bayani ba sallar asuba da sallar la'asar da sallar magrib suna da wasu kuma nau'ukan zikiri baya ga waɗannan da muka kirga guda goma sha ɗaya nau'uka na musamman wanda ya kamata mu nemi sanin su zan ba ku misali hadisi ɗaya wanda yake sahih sunan na imam tirmidhi hadisin anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man sallal fajr fi jama'atin wanda ya sallaci sallar asubahi cikin jam'i thumma qa'ada yadhkurullaha sannan ya zauna a gurin yana ta zikirin Allah hatta ta tsulo a shamsu har rana ta bullo sun masalla raka ne sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu kafin ya bar masallacin annabi ya ce kanat lahu ka ajiri hajjatin wa umratin ladan da zai samu yana daidai da aikin haji da umara kala sai annabi ya ce tammatin tammatin tammatin saboda ya kau da shakka ga mai zato manzon Allah ya ce cikakke cikakke cikakke abu ne mai wuya amma kar ka ɗauka bayan an gama waɗannan abubuwa guda goma da muka faɗa shi kenan za ka yi abin da ka ga dama akwai abubuwan da ake yi din kuma har ranar ta bullo za ka samu ranar ta bullo baka gama yin abin da annabi ke yi ba bari har ka kawo wani wanda wani malami ya shirya ma bayan sallar asubahi ka gabatar da guda goma sha ɗayan nan to akwai kuma wasu nau'ukan zikiri da ake so mutum ya gabatar ya zauna a gurin har rana ta bullo wanda hadisan yana nan da yawa iri-iri akwai dangane da sallar maghrib akwai wanda aka yi magana bayan sallar la'asar suna nan da dama da kuma irin abubuwan da ake so musulmi ya gabatar ɗin amma babu laifi don an samu an gabatar da nasiha da sauransu domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a bayan sallar asubahi akan samu yana gabatar da jawabi ga al'ummarsa har ma kuma akan samu sukan yi magana da sukan yi hira abin da ya shafi rayuwa ta jahiliya abin da zai zame ishara ga mai hankali ko kuma zai zame darasi ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayoyi na nan da dama ka duba al-muttajiru rabih littafin addiniyasi wanda ya rasu shekara ɗari bakwai da ashirin da suka wuce shafi na tis'in ya kawo waɗannan hadisai waɗanda suka yi bayanin falalan zama a yi zikiri bayan sallar asubahi da sallar la'asar da kuma sallar maghrib kar ku manta ba kuma kai za ka shirya ma kanka abin da za ka yin ba tuni hadisai sun kawo abubuwan da ake son ka yi din amma waɗannan da muka kirga guda goma ko sha ɗayan nan ana son ka yi su ne bayan kowace sallah ta farilla to sai abu na na uku da ya kamata in tunatar da ku a kai yana da kyau ku wajen kiyaye waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya din domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shaidan ba zai bar mu ba shi yasa ya ce wa man ya'malu biha kafiru qalilun wata riwaya ya ce wa man ya'malu bihinna qalilun me yin haka kaɗan ne ba su da yawa ka lura da yadda muke sallah Allah Allah ake liman ya sallama har ma in ya daɗe a sallar mutum ya yi ta tsaki to irin wannan ribata shedan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kaɗan ne suke kiyayewa Allah ka samu kiyaye nana Aisha take magana da in ka duba majmu'u fatawa na Sheikh islam Aisha tace az-zikru ba'da al-insiraf min as-salati mithlu mashi al-mir'ati ba'da saqaliha matsayin zikiri a sallah kamar madubi ne ka wanke shi in ka wanke madubi baka gama aikin ba bayan ka wanke ya bushe dole kuma sai ka goge sannan yayi haske ko to bayan ka gama sallah ka wanke dauda saura goge abin da ya saura ma ga daudar zikiri shi yake wannan saboda haka da zaran mutum ya gama sallah kuma ya gabatar da zikiri to bai tashi da sauran zunubi matukar Allah madaukaki ya karbi ibadarsa Allah shi sa mu kula to sannan na hudu abin da ya kamata mu kiyaye larura takan samu dan adam yadda dole kawai sai dai ya tashi ya tafi din ba tare da ya gabatar da waɗannan nau'ukan zikiri din ba larura takan faru nan da nan mutum da ya yi sallama ya so ya tashi to na gabatar tun a farkon nasihata cewa ko da za ka tashi yana da kyau ka fara gabatar da nau'in zikiri guda biyu din nan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كو تباركت ذا الجلال والإكرام إن كافة قداجي لنا تباب لي في دون كاتاشي أما ضد هكذا ana son ka ci gaba da gabatar da zikirin kuma ko da ka tashi kana tafiya din malamai sun kafa hujjoji da hadisai da kuma ayoyin qur'ani misali suratul nisa da inda Allah ke cewa fa idza qabaitum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نانا عائشة تكي حديث ذيك صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه النبي أكثر yana zikirin Allah a bisa dukkan lokutansa don haka ba sharadi bane sai kana zaune larura ta same ka don haka nan ka ɗauke wannan zikiri daga mahallinsa a kiyama dan ne baka yi ba larura ne an san larura kuma tana kan kowa ko da haka mutum yana da hujja ka duba kashfur kana littafin albahuti mujallar na farko shafi na ɗari uku da sittin da tara yace lau kama ba da salami kabla an ya ce bil azkar da mutum zai miƙe kafin da zarar ya yi sallama kafin ya gabatar da waɗannan nau'ukan zikiri din wa tasbih li hajatin arabat lahu saboda wata bukata da ta bijiro masa aw waqtin bayaqahu ko ko saboda lokaci ya kuntata gare shi aw amrin ajalahu ko ko wani al'amari da wato ya gaggauta zuwa gare shi fala ba ta an yace da zikiri qa'iman babu laifi dan ya gabatar da wannan zikiri yana tsaye aw mashiyan ko yana tafiya aw rakiban ko yana kan abin hawansa lakin sai dai akwai sharadi yanbaghi lahu istihbarullahi ta'ala inda zikir lallai ne lokacin da zai gabatar da zikirin yana tafiyan ko lokacin da ya hawa abin hawansa lallai ne ya gaba ya kawo Allah cikin zuciyarsa ya rika suranta girman Allah saboda haka nan ya san ibada yake yi kada ya zama mutum ya rike tarbi domin akwai masu rikon tarbiyariya za ga mutum ya rike tarbi wai babban malami ne shi bai zama bakin sa haka nan kurin yana zikiri yana motsa baki yana karantarwa to shin wannan mutumin zuciyarsa guda nawa ne malam yana da zuciyar tunani abin da yake karantar da mutane kuma yana da zuciyar tunanin zikirinsa bai yiwuwa a ce an haɗa taura biyu a baki in ji bahaushe yake ko da bakin kura ne ko ban san da bakin kura yake ko zai ɗauki taura biyu ba amma yadda za a yi kana zikiri kana magana bai yiwuwa ko kana zikiri kana karantarwa ko kana zikiri kana gabatar da wasu abubuwa shi yasa ya ce in ma har za ka yi zikirin lokacin da kake tafiya da farko dai ka san larura ta hana ka aje wannan zikiri mahallinsa sannan na biyu ka kawo Allah tabaraka wa ta'ala cikin zuciyarka bi ma'ana ka rika suranta girman Allah ka tabbatar ibada kake gabatarwa wannan wasu malamai suka ce babu laifi dan mutum ya gabatar da wannan amma in ka duba fathul bari mujallal na goma sha ɗaya ya ce mahallu nazarin wannan fa abin dubawa ne da haka wasu malamai suke cewa har in larura ta zo to zikiri ya faɗi gare ka tashi ka tafi matukar ba ka yi zikiri a zaune a bayan an gama sallah ba to baka da ladansa wasu malamai haka suka faɗa domin zikiri ne wanda yake da kaidi an ce ana yin sa ne bayan an gama sallama kuma a zaune don haka in ka tashi ka tafi daga wannan guri to ka ƙaura daga mahallin wannan zikiri in ka gabatar waɗannan malamai suka ce baka da lada su ba suna da hujjar su ko wanda yake za ka iya gabatarwa yana da dalilinsa wanda yake ba za ka gabatar ba yana da dalilinsa shi yasa ibn hajar al-asqalani yake cewa mahallin nazari abin yana buƙatar la'akari na fahimtar malamai da kuma tabbatar da hujjoji ala kulli halin wanda yake a yi kafin a tashi shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuwa ka tashi sai ka tafi kuma ka gabatar da nafila sannan ka kawo zikirin to ka canza mai mahalli ko da a gurin ne ka kawo nafila sannan ka kawo zikiri ka canza mai mahalli ba a cewa ba za ka samu lada ba za ka samu ladan zikiri amma ba wancan lada da aka yi tanadi na mutumin da ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da gabatar da zikiri bayan an gama sallah ba Allah madaukakin sarki ya samu kyakkyawan fahimta to sannan kuma yana nasiha ga yan uwa musulmi mu kiyaye shirin duk wani malami dangane da nau'in zikiri da za mu gabatar bayan mun gama sallah za ka ji wani da ya yi sallama sai ya kawo shahidan lahu annahu la ilaha illa ko wani in ya gama sallah ya kawo amanar rasulu wani in ya yi sallama ya kawo laqad ja'akum waɗannan duka ayoyin qur'ani ne babu ko shakka wanda ya yi su shin ya raye sunnar manzon Allah bai raye sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kada ku manta wanda ya kawo mana qur'ani shine annabi Muhammad ya fi mu sanin darajar qur'ani amma duk da haka nan ga abin da yake yi bayan ya yi sallama to zan me zaka bar shi ka koma yin wani abu daban ko da shike waɗannan babu ko shakka akwai wasu littattafai da ake magana cewa wai halliru shi ne ya ruwaito su kamar yadda wasu ke cewa annabin Allah ko wannan sabani ne wanda ke tsakanin fahimtar malamai shi al-khadir wai ya tambayi annabawa 46 menene mutum zai yi a duniyan nan wanda zai samu lada kuma zai kubuta da sauransu annabawan nan kan babu wanda ya bashi amsa sai da ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi ya ce ni ma ban sani ba bari sai na tambayi mala'ika Jibrilu mala'ika ya zo annabi ya tambaye shi ya ce ban sani ba sai na tambayo Allah sai da ya je saman bako ya samu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce to ka je ka gaya musu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wannan maganar baya ga cewa ba ta da hadisi sannan kuma magana ce wadda ta saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku manta in aka ce ga hadisi ya tabbata to duk wata magana da ta zo fa jefar da ita ake Allah ya samu gane saboda haka mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ajiye dukkan wani shiri da wani malami zai mana dangane da cewa abin da za mu yi bayan mun gama sallah in ka duba iktida'u siratul mustaqim littafin shekul islam ibn taymiya shafi 384 yace wa man afga ila kalami llahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wa sallam bi aqlihi wa tadabbara bi qalbihi wajada fihi min al fahm wal halawa wal hadi wa shifa'i al qulub wal baraka wal manfa'a ma la yajiduhu fi shay'in min al kalam yace duk mutumin da ya yi la'akari da maganar Allah ko ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko irin addu'ar manzon Allah ya suranta yadda abin ya zo da kuma tsarinsa ya yi tunaninsa zai san cewa akwai albarka ciki albarkar da za a samu ba a samun sa cikin shirin wani malami saboda haka wa man yatada du'a al-mashru fi awqati kal afkari wa adbar as-salawati was-sujud wa nahwu zalika أغناه عن كل دعاء مبتدئ في ذاته أو في بعض صفاته فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء في من ذلك يتدعي من لإصابة كل وعدة يصاب كل وعدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسنى وداك السباسية نمي شر ونما نميبا domin abin da annabi ya shirya cikinsa akwai albarka duk abin da dan adam ke na kan ya samu akwai a cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma haduwa a ce za a yi wannan zikiri mu nisance shi domin shi ma ya saba sunna abu ne wanda kun sani ka duba sunan wal mubtadi'at sannan in ka duba ma kitabu zuhdi na ibn al mubarak shafi na 45 bayanin da malaman sunna magabata suka yi akai hatta bayyana ma zikirin ba a so ka yi yana da kyau mu kiyaye wannan ba daidai bane don kana zikiri ana ji subhanallah subhanallah duk kana yi mutane ka yi shi a hankali cikin ranka wanda al-hasan al-basri imamu tabi'i ne yake cewa laqad adrakna aqwaman ma kana 'ala al-ardi min amalin yaqdiruna 'ala an ya'maluhu sirran fa yakunu 'alaniya abadan yace mun yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani aikin da za a iya ɓoye shi to sahabbai ba su bayyana shi duk wani aiki da za a ɓoye sahabbai ba sa bayyanawa sai ce wa laqad kana almuslimuna yajtahiduna fi du'a a zamanin sahabbai za ka samu bayan an gama sallah sun zauna wannan na zikirinsa wannan na addu'arsa wa ma yusma'u lahum sautun ba a jin muryar kowa shiru tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala kadai don haka nau'ukan zikiri da muke magana ko addu'a da mutum zai yi ba daidai bane ya yi shi a bayyane ba daidai bane kuma ya yi shi cikin jama'a الحسن البصري يكي وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل sahabbai in suna zikirinsu ko suna addu'a za ka ji kaman wato gunaguni ne kamar magana suke yi a cikin rai kana jin kamar sauti na hita daga bakinsu amma ba ka iya gane wata kalma ce ba ka iya gane kalma amma dai ka ji sauti na hita saboda in mutum zai yi zikiri dole ya motsa harshe idan baka motsa harshe ka motsa laiɓe ba ba zikiri kake yi ba tunani ne ku gane akwai bambanci tsakanin zikiri da tunani tunani kana yin sa ne a cikin zuciya ba tare da leɓen ka yayi motsi ba amma zikiri a harshe ake yin sa don haka dole leɓen ka zai yi motsi baya ga cewa zuciyarka tana suranta abin da kake faɗa to idan kana motsa harshen ka ɗin nan kana motsa leɓen bakinka wato za a rika jin sautin na fita amma ba a iya gane wace kalma take fita daga bakin ka inji al-Hasan al-Basri yace to haka nan sahabban annabi suke zikirin su don haka ba daidai bane mutum ya daga murya yana zikiri wani na ji wa zalika dalili inji al-Hasan al-Basri imamu tabi'in ka duba kitabu zuhud na ibn al-Mubarak shafi na 45 wannan fa mutum ne wanda ya karatu gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin yadda sahabban manzon Allah suke zikirin su kaga in kana da tunani kana da hankali kai kanka ka sani siffar ibada ta sahabban annabi ta fi siffar ibada ta wani malami da ya zo a bayan su saboda su mutane ne da suka samu yardan Allah sai alhassan al-basari yace dalilin da yasa sahabbai ba sa daga muryar su وذلك أن الله تعالى يقول saboda Allah madaukaki ya faɗa yace ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku kira ubangijin ku kuna masu tawali'u kuma a boye inji Allah tabaraka wa ta'ala Al-Hasan al-Basri yace wa zalika anna Allah zakara abdan salihan Allah ya bamu labarin wani bawan kware cikin Qur'ani wani annabin Allah Allah ya bamu labarin sa cikin Qur'ani ya yarda da aikinsa faƙada sai Allah yana gaya mana labarin ya ce izna da rabbahu nida'an khafiya lokacin da wannan bawan Allah yake kiran ubangijinsa amma kira ne ne a ɓoye saboda haka bayyanawan in kana ma mazhabar malikiya ne to bari mu gaya ma imamu malik yace bid'a ne duk mutumin da ya bayyana zikiri ko addu'a to wannan mutumin yayi bid'a matukar ba addu'a ce wadda ta samo asali daga hadisin annabi cewa ana bayyana ta ba in ka bayyana to bid'a ne ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da tara ya ce al-mukhtar anna al-imam wal ma'mum yakhfayan adh-dhikr illa an ihtija ila ta'lim abinda malamai suka zaba shine da liman da mamu kowa in zai yi zikirinsa ya yi shi a ɓoye sai dai fa idan akwai bukatan a karantar da mutane to sai liman ya bayyana zikirin don ya karantar da mamu amma in banda haka ba a san bayyanawa Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka yi wannan ita ce gudunmawa ta ga amarya da ango domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa al-abdu la yanju min ash-shaytan illa bi zikrillah bawa baya tsira daga shedan sai ta zikirin Allah wannan hadisi yana fahihu targhib hadisi na 1498 bawa baya tsira daga aljani baya tsira daga shedanin mutum baya tsira daga shedanin aljannu sai ta zikirin Allah inji manzon Allah yawan sallan ka bai raba ka da shedani yawan azumin ka bai raba ka da shedani yawan hajjinka yawan zakkanka manzon Allah ya ce al'abdu la yanju min shaytani illa bi zikrillah amarya da ango in suna son Allah ya raba su da maye na akwai miyagu dan kowa nan miyagu na mutane da aljannu yan secret society Allah shi sa albarka ma zuriyarsu ya kare ‘ya'yansu to su rike zikiri don duk inda aka rike zikiri shedanin mutum ko na aljani bai da tasiri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kar mu manta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa shay'un an jamin azabillahi min zikrillah babu wani abin da ya fi tserar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah hatta azaba abin da zai tserar da kai daga gare ta to babu shi cikin sauki kamar ka rike zikirin Allah tabaraka wa ta'ala kuma zikirin nan yanda ya samu asali daga manzon Allah ka kiyaye sharuɗansa da ka'idojinsa Allah shi ta albarka cikin abin da muka faɗa mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu sa mai gidan nan ko ba zan so kuwa da mu akwai malaman mu ga malam Muhammad Bauchi insha Allah malami na ne shi zai amsa tambayoyi na bashi wannan amma ni tun da dai na bar wannan din damar zan zan sauka ba zan gabatar da addu'an ba tun da shi in yayi sai ya gabatar dan nayi sai ya tashi ayi hakuri hmm kana tashi ana an tashi in na tashi an tashi dama haka ne wannan amma zai amsa tambayoyi kuma yayi addu'a malam ka hauro ka zo ka amsa tambaya tun da yake in na sauka to bari tsaya nan ka amsa a gaba na ko? To bismillah ne ya shafi karatun ko? To masha Allah.
wannan mai tambaya na farko ya ce akwai bambancin kalma ne wurin tasbihin da zikiri?
Um, tasbihi da zikiri akwai bambanci akwai kwai kuwa in an ce zikiri ana nufin sunan jinsin abin gaba ɗaya in ka ce tasbihi kana faɗan nau'i ɗaya daga cikin abubuwan da zikiri ya kumsa misali in ka ce sallah ka ka faɗi abubuwa ne da yawa akwai sallan azuhur sallan la'asar sallan magrib akwai sallar roƙon ruwa akwai sallar husufi ko akwai sallah na idi akwai sallar juma'a akwai sallan nafila akwai sallan walha wacce kake nufi dole sai kai bayani to haka in kace zikiri zikiri suna ne da ya haɗe dukkan nau'ukan abubuwan da ake furtawa da baki domin girmama Allah tabaraka wa ta'ala misali ka ce subhanallah zikiri ne alhamdulillah zikiri ne Allahu akbar zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne la hawla wala quwwata illa billah zikiri ne karatun qur'ani ma zikiri ne saboda kalmomi ne kake faɗa kalmomin nan kana faɗa ne domin ka daɗa kusantar Allah kuma kalmomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ce duk mutumin da ya karanta zai bashi lada kai don haka zikirin Allah ne don yana tunatar da kai Allah shi yasa aka ce mai zikiri don haka akwai bambanci tsakanin zikiri da tasbihi in ka ce zikiri kana nufin dukkan wani nau'in ibada da dan adam zai yi shi da harshe saboda girmama Allah wanda shine zikiri in ka ce tasbihi ka faɗi nau'i ɗaya cikin nau'ukan zikiri tasbihi nau'i da ne takbiri nau'i wani nau'i ne akwai hailala akwai hamdala akwai haukala shine la haula wala quwwata illa billah da sauransu na na karshen
cewa wurin addu'a shin sai mutum ya daga hannu in kuma ya daga sai ya shafa sun yana gama ba magana kan addu'a ne ba ni zikiri muka yi magana kai zikiri bayan an gama sallah zikiri ko ba a daga hannu kayi gama sallah kayi sallama hannayen kana cinye kana zikiri babu magana daga hannu ba addu'a kake ba lokacin da za ka yi addu'a babu shakka daga hannu yana cikin siffofin addu'a a fuskanci alkibla a daga hannaye wanda wannan wani darasi ne mai faɗi shi ma yaya ake daga hannun domin mutane na nan akwai daga hannu irin na maroka akwai daga hannu irin na ragwage akwai irin na manya manyan mutane ba ga akwai ya tuwa da hannun kafa cewa to ba su da bukata wajen Allah akwai irin na matsiyaci kuma yana da hannun kan sama saboda bukatar sa da yawa shin yaya siffar take ne asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani darasi ne na daban amma muna magana akan zikiri zikiri da ka gama sallah babu daga hannu waɗannan abin da duk muka faɗa mutum zai furta su ne harshe illa dai malamai sun ce da za ka ɗaga yatsar ka in kana istighfari wannan babu shakka ya samu siffa daga cikin siffofi masu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ana istighfari ana daga yatsa ana motsa yatsa amma banda shi babu wani abin da zaka daga mun salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai addu'a shine gidan nan an ce ya rasu ko Allah ya masa gafara Allah madaukakin sarki ya kyautata makwancinsa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan aure da aka yi barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كأذن الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء